الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أنا مغنى لك يا أبو كافرين ranar kiyama ya zo kafiri zai nemi ya kawo hanzari don ya samu tsira lokacin da ya shiga duka za a shiga da shi wuta ya Allah ce ya yi wanda zai na kamo ya wanda na wuka da ce la ta ajiyar zurun yau karfi a wani hanzari a yau yuqalu lahum zalika inda dukhulihim an-nar ana fada musu haka lokacin shiga wuta ay li annahu la yanfa'ukum don fadin yankan hanzari ba nan ne wurin ta ba ba zai amfane ku ba innama tujzauna iyaka ana saka muku ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa ai jaza'u sakayyansa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا قول أنك بانك سيادة الله وتوبة زواج الله توبة توبة نصوحا تذكرك وتوبة نقسكيا babaki ya ce na tuba sannan kuma baka bar abin da ka ce ka tuban ba domin sharaɗin tuba na dama akan abin da ka aikata da niyan kuma ba za ka koma ba shi za shi tubu ilallahi taubatan nasuha bi fati nuni wa dhammiha nusuhan ko nasuha bi an la yu'ada sharadin tuba ba za a koma ila dhammin zuwa zulumi ba wala yuradu al'audu ba za a yi nufin komawa ilaihi zuwa gare shi ba a sai rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum yayi kusa ubangijinku ya kankare muku munanan aiki wa yadkhulukum min shigar da ku jannatin masati na gonaki da jirimin tatiyal anhar wanda koramu ke gudana a karkashinta Allah kullum yana farin ciki da tuban bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa wanda Allah ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara yana ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmi aksara min 70 marra ni kaina ina neman gafaran Allah ina tuba gare shi a kowane rana so 70 balle kai wadda ba kowa ba kuma hadisi Allah nabi yana cewa inna Allah yabsudu yadahu bil layli li yatuba musian nahar wa yabsudu yadahu bin nahar li yatuba musian layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha Allah kullum yana shimfiɗa hannun zatinsa da daddare don ya tuba ga waɗanda suka munana na rana suka tashi suka tuna suna ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana shimfiɗa hannunsa da rana don ya karɓi tuban wanda suka munana da daddare a kullum haka Allah yake har zuwa ranar da za ta hudo ta lokacin da rana za ta hudo ta yamma to lokacin an kulle kofar tuba kenan to kulle kofar duban nan fa za a yi kai da kake da rai ran da ka mutu an kulle maka kofar tuba kenan tunda babu hanyar da za a dawo a tuba to Allah subhanahu wataala yana cewa idan kuna tuba dan kankare muku munanan ayyukan ku wa yidu lakum shigar da ku jannatin basati na gonaki ta jiri min tahtiha al-anhar wanda korama ke gudana karkashin ta yawma a wannan rana ne la yukhzillahu an-nabiyya Allah baya kunyata annabi Muhammad wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka ba da gaskiya a tare da annabi nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya a gaban su amamahum ne an tashi ranar kiyama mumini zai ga haske a gabansa hasken nan shine fitila kamar fitilan mota mai haskaka masa inda za shi kafiri kan bai da wani hasken ba bai san inda za shi ba shi ma munafiki za a nuna mashi hasken da farko zai ta bin amma dama harkan munafiki kullum in za a yakin kirki yana baya baya to haka nan za a tsaya a baya bayan muminai na tafiya da haske can suna hasken na tafiya na tafiya sai su gaba haske sai su ce ku saurara mana mu samu haske mana a ce Allah ya koma baya in ta misu wara ko in ta misu mura ku koma ta baya ku samu Allah ya ce fa turba lahum bainahum ba mun badiru fi rahmatu minki bali kharam to ana abinda mu'minai suke cewa Allah ba zai kunyata annabi ba in ji Allah yana gaya ma annabi da masu imani tare da su kaga wannan ana sanin martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabawan da suka wuce da roko suke Allah wala tuhzini yawma yub'asun la tuhzini Allah karka kunyata mu ranar kiyama shi ko annabi ba roko yake ba Allah yana gaya maka karka damu ya rasulullah wannan ranar kunyatan ba za ka gamu da wannan kunyan ba da masu imani tare da kai nuruhum yas'a baina aydihim hasken su yana tafiya gaban su wa yakunu bi aymanihim haske ta daman su yaquluna rabbana atmim lana nurana suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana hasken mu ila jannati zuwa ga aljanna wal munafiquna su ko munafiqai yanfa nuruhum za busar da hasken su dama ko da suke tare da mu'mina a duniya muzabzabina baina zalika ne la ilaha ulai wa la ilaha ulai saboda in sun tambaye su ah ya mun ga gaban mu ba haske sai mu'mine su yi masu izgili su ce koma baya mu ma daga can muka dauko in sun koma bayan sai Allah ya tsare tsakanin su to ganin haka sai mu'mine su dinga ce mu Allah ka cika mana hasken mu waghfir lana rabbana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir kai Allah mai iko ne bisa dukan komai يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين
نعم وربط يا أيها النبي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار كي جهادي مكافري بالسيف لتكوبي والمنافقين منافقيكم كي جهادي دسو باللسان والحجة دهلشي دهجة su waɗannan kafirai da suka ki annabi suka ki Allah yakin su da takobi ne a kashe su su ko munafikai yakin su da halce ne ma'ana a yi masu wa'azi a kawo masu hujjoji wagalaza alaihim ka kausasa magana a kansu bil intihari da tsawa wal makashi da kiyayya wa ma wa hum jahannam makoman su hutan jahannama ne wa bisal masir makoma ta yi muni hiya ita in aka ce mutum ya gama aikin sa ala a duniya ya je lahira maimakon ya huta sai ya koma gidan jahannama Allah ya ce bisal masir makoma kan yayin muni wa rabballahu masalan Allah ya buga misali lillazina kafaru ga wanda suka kafirce wannan misalin ana nuna maka cewa zamowanka da mutumin kirki in baka zama mutumin kirki ba bai amfane ka komin girmansa kuwa mutumin kuma zamowanka da mutumin banza in ka bi Allah zamowanka da mutumin banza ba zai cuce ka ba shine Allah ce laraba Allahu masalan Allah ya kwata ya buga misali lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirce imratu nuhin matan annabi nuhu wa marata lodin da matan annabi lodu kana ta ta ta'abdain min ibadina salihain sun kasance tsaka karkashin bayin mu guda biyu karkashin bayin mu daga cikin bayin mu salihai fa khanata kuma suka ha'ince su fiddini a cikin addini iz kafarata lun sun kafirce da matan nuhu da matan lodu wa kana timra'atun ruhi matan nuhu ta zama sunanta wahilatu taqulu liqaumihi innahu majnun idan annabi nuhu ya je yayi wa'azi yayi wa'azi kamar yadda dan ɗansa kan'ana yake cewa mahaukaci ita ma sai ta zo ta ce mahaukaci ne wa mar'atu da matan lodo wasu muha sunanta wa'ilatu tadullu qaumahu ala adyafihi idza nazalu bihi laylan tana nuna mutanensa ya yi baki in sun sauko da daddare sai ta kunna wuta da an ga haske gidan annabi lolo an san akwai baki a gidan sai masu aikin banza su je gidan wani haran da rana kuma bitta dihini sai ta kunna hayaki shi yasa Allah ce fasana ta huma wancan tana ce mijinta nuhu mahaukaci wannan kuma tana nuna ma baki mutanen gari masu aikin luwadi cewa baki sun sauka dan shi annabi ludu mai yawan saukar da baki ne falam yaghni anhuma min Allah shay'an da annabi nuhu da annabi ludu basu wadatar anhuma ga matan nan nasu min Allah daga azaban Allah shay'an wani abu ba na'am an ce fakana ta huma din nan suka ha'ince su waƙila aka ce lahuma gare su udkhulan nara ku shiga wuta ma al-dakhilin tare da masu shiga min kuffari qaumi nuhi wa qaumi lut to amma da aka ce khiyana wato Allah yana tsare annabawa sun kafirta ne fa amma ba sa zina fa Abdullahi dan Abbas ya ce annahu ma zanat imra'atu nabiyyin qad matan annabi inda aka ce wannan mata na annabi ne ba ta taba zina ba ko da so daya sadaka kafirtan matan nuhu a a ce da shi da take yi mahaukaci kafirtan matar lulu nuna ma baki nuna ma mutanen gari masu aikin banza cewa baki sun sauka ba wai suna alfasha ba ne matan annabi ba ta alfasha ba yadda za a yi ta zina na
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي آتت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وضرب الله مثلا ألا يبقى مثالي للذين آمنوا قولا نسك بارك اسكيا امرأة فرعون ما فرعون آمن النبي موسى تابا دقسكيا النبي موسى واسمها سننت آسية فعذبها فرعون فرعون عذبتد ita bi an auta da yadaiha wa rijlaiha yasa akai turke guda hudu ya daura hannayenta biyu da kafafuwan da guda biyu walqa ala sadriha rahan azimatan ya jefa katon dutse a kirjinta wastaqbala biha shams ya fuskantar da ita rana فكانت إذا تفرق عنها من وكل أبي أبيها ظللتها الملائكة تنا wannan hali yasa masu gadi sai dai ta kafurce wa annabi Musa ta ki kafurce ma annabi Musa din a cikin rana a shanye amma idan wanda yasa gadi suka bar wajen sai mala'iku su yi mata inuwa idh qalat yayin da take cewa fi hali ta'zib halin azabtarwa rabbim lili indaka baitan fil janna Allah yana son ka gina mini ɗaki a wurinka a aljanna ba ku shi balaha aka yaye mata fara'adu ta gidan da aka gina mata aljanna ba sahula alai hatta azib azabtar wannan sai sauka gare ta to wannan ya bayyana cewa Allah ya musaya mata gidan da ya fi da tana gidan mulkin banza to tana daga cikin matan da Allah ya aura ma annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna an ce Allah ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga wajen matarsa Hadija tana rashin lafiyar mutuwa sai yana ce mata ya Hadija idan kin gamu da kishiyoyin ki gaida ki isar mini da gaisuwa na tace ya rasulullahi kai aure gabana ni a sani na baka taba aure gabana ba sai ce a'a ban yi ba amma Allah ya aura mini Maryamu yar Imrana ya aura mani asiya bintu mazahima matan fir'auna ya aura mini kulsumu yar uwan annabi musa wadda take cewa hal adullukum dinnan da tazo tana cewa sai ta ce ya rasulullah ina maka fatan alheri bir rifa'i wal banina bir rifa'i wal banina kuma ya zo a cikin hadisi mutum wanda ake ce masa insanul kamil ba da yawa suke ba amma a cikin mazaje an samu insanul kamil da yawa amma mata ba wanda suka kai insanul kamil sai mata hudu maryamu binti imran hadijatu binti huwailid fadimatu binti muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asiyatu binti mazahima imra'atu fir'auna an ce waɗannan kammalallu ne sun kai mata cikakku ma'ana kamil in kaji an ce al-insanul kamil wanda babu wani aibi tare da shi to sai wannan to anan wasu malamai suna cewa fadima a ciki duk ta fi su don ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to sai tana cewa to anan da tace rabbim lili indaka baitan fil jannati sai mala'iku suka ce ya ubangijin mu ya ubangijin mu wannan baiwa Allah ana ta azabtar da ita tana neman abu mai sauki wajen ka daki aljanna mai sauki zai ce ba ku banci abin da tace bane rabbim lili indaka ba ba rabbi ibn li baitan bil jannati ba rabbi ibn li indaka baitan bil jannati ka gina mani daki a inda kake ai akwai wahala in daga bil jannati wannan jinin fir'auna ali to shi yasa abun sai an sha wuya to saboda haka arifai kullun su ma wai ba dakin aljanna suke so ba kullun rabbim li indaka indaka baitan fil jannati man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhura'an to haka malamai suka ce to shi yasa abun ya zama mai nauyi wa najini katsiran da nemin fir'auna daga fir'auna wa amalihi da aikinsa wa ta'adibihi da azwatarwansa wa najini katsiran da ni min alqawmiz zalimin daga mutane azzalimai ahlu dinihi mutanen addinin sa fa qawala Allahu ruha Allah ya karbi ranta wa qala ibn kisan ibn kisan yace rafi'at ila aljannati hayyatan an ɗaukaka ta zuwa ga aljanna ne tana da rai fahiya ta kulu tana ci wata sharabu tana sha a cikin aljanna wa maryama Allah ta wannan kenan kaga zamowar asiyatu a karkashin fir'auna wanda yafi kowa lalacewa har yace shi Allah ne bai cuce ta ba saboda me ta bi Allah ta so Allah wadancan zamowansu a karkashin annabawa su kuma bai amfane su ba sai Allah zaki kawo misali duk wanda raba Allah masalan din da yake magana Allah ya buga misali adban ala imrati fir'aun imnata imran mata yar imran allati ahsanat farjaha wanda ta kiyaye farjinta fa nafakhana fihi min ruhina muka hura a cikin sa min ruhina daga ruhi mu shine jibril khaisu nafa fi jaybi dirha ta inda ya hura a cikin aljihun riganta bi khalqillahi da halittan Allah ta'ala fi'luhu alwasilu ila farjiha aikinsa wanda ya sadu zuwa farjin da fa'amalat ta yi ciki da annabi isa alaihi salam ai fa'amalat isa alaihi salam wa sadaka ta gaskata bi amri rabbi bi kalimati rabbiha da kalmomin ubangijinta shara'ihi wa kutubihi almunazzalati abin saukarwa wa kanat ta zamo min alqanitin cikin masu ibada ma'ana almudi'ina masu bi ya ce min ruhina min ruhina to ruhi din nan ba wanda ya san shi sa Allah ya salo laka anil ruhi qul ruhu min amri rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da Allah ya halitta shine ruhi aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan ruhi yace manzilatun min al malaikati manzilatul malaikati minkum ai matsayin ruhi kamar yadda mala'iku suke da ku kuma kamar yadda ku kuke da mala'iku wato halitta ne mai girma farkon ruhin da Allah ya halitta shine ruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine wanda ruhin ne ya ya hura shi a cikin Adam shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine dukkan asalin dukkan halitta iznuruhu aslul khalaiq kulliha duk hasken Annabi shine asalin halitta duka to wannan ruhin ne aka hura a cikin Maryamu sai ta haifi Annabi Isa alaihi salam ba tare da miji ba shine ruhin da aka hura a cikin cikunan dukkan mahaifa ya zamo duk ɗan da aka same shi asalinsa dai daga wannan haske ne shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana min nurullahi wal mu'minuna min nuri ana min nurullahi wal mu'minuna min nuri ni daga hasken Allah ne to kuma mu'minai duka daga haske na ne a qurdabi yana cewa Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala khalaqani min nurihi wa khalaqa Abubakar min nuri وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكر وخلق المؤمنين من أمتي من نور عمر وخلق المؤمنات من أمتي من نور عائشة فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعائشة فما له من نور فنزلت فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تذكرة القطبين cewa Allah ya halicce ni daga haskensa ya halicci Abubakar daga haskena ya halicci Umaru da Aisha daga hasken Abubakar ya halicci mumine daga al'umma na daga hasken umar ya halicci muminai mata daga bayin wato bayin Allah mata daga hasken Aisha duk wanda bai so ne ya so Abubakar da Aisha baya da haske faman lam yaj'alahu nuran fama lahu min nur saboda wannan gargadi ne babba a ce kana musulmi ka ware wasu daga cikin al'umma annabi musamman da kusa da shi ka ce wani ne mutumin kirki wani ba mutumin kirki bane a sa ka ki Abubakar kake umaru kake usmanu sai aliyu to kana tsammanin an je lahira aka ce ma aliyu ga ga mai soyinka amma makiyin abubakar zai da kai ne a je lahira a ce to aliyu ga wannan ba mai soyinka ne amma fa baya son abubakar baya son usmanu baya son umaru ya za a yi abubakar su ai ba zai so su ba ko kuwa ce manzala salasana wannan masoyan aliyu ne amma ba sa son abubakar ba sa son abubakar ba sa son usmanu ba sa son ba sa son aisha abin mamaki a farko wannan da lokacin da bangi ke cewa sai rabu kun da laka kunna ayyuhu dilaw awraja khairan min kunna dan da yace sai batin wa abkara wani abu ya faru a matsayin Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son sayyidatuna Aisha a cikin matan fiye da sauran matan saboda dalilai na farko yar babban abokinsa ne Abubakar na biyu ita ne ya aura budurwa a cikin matan duka na uku ita ce wadda Allah yake saukar da wahayi suna kwanci a shimfiɗa ɗaya ita ce wanda aka yi mata ƙazabi Allah ya warkar ya wanke ta ita ne yake cewa ku zu nisfa hadil ilmi min hadil humaira wannan yar jama'atan nawa rabin ilimin addini nan ku karba wajenta sai ta zamo tana da daraja a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana sai sahabbai suka gane haka sai su dinga tambaya yaushe ne annabi yake ɗakin aisha in yana ɗakin aishan sai a ɗauko hadiya sai a kai ma annabi in dai yana ɗakin sai a kai ma annabi in yana ɗakin sai a kai ma annabi sai aka ga cewa hadiya ya fi shigowa ranar aisha duk wanda ya zo wurin kuma nata ne duk abin da ya zo wurin kuma nata ne rannan matan hankalin sai tashi suka ce to gaskiya ba za mu yarda da wannan ba sai suka aiki zainabu bintu jahashi ta je take ya rasulullah yana ɗakin aisha ta shigo mu ba za mu yi da wannan ba ka yi adalci wai annabi ake ce mai adalci ma me yasa ba komi a ce sai ranar aisha za kawo annabi ya shiru in aka yi magana ya shiru ta faɗi maganar ta ya shiru da ta ga annabi ya ce koyi ba sai ta zagi aisha aisha ta yi shiru ta zagi zagin aisha aisha ta yi shiru aisha ta ce sai na ga fuskar annabi ya canza sai na fahimci cewa annabi shi dai ba zai mayar ba yana son mayar masa ne ya ce da na gaya masa magana mai zabi guda ɗaya sai ta juya da gudu sai annabi ya kyalkace dariya ce kin san yana abubakar ne wannan yana kin gane yana abubakar ne wato mai hikima ne mai zaɗinan abubakar ne ya ce nan da nan ta tsere to da nan sai suka sai suka haƙura da ita fadima ta zo ta ce wallahi ke ma babanku magana shine ba annabin Allah ya mana adalci ba kullum sai a ce aisha kullum sai a ce aisha sai ma da mata zo ta ce baba a ce ya rasulallah matanka suna kuka cewa a dinga masu adalci sai ya ce fadima ta ce na shin kina son abin da nake so ta ce baba ya zan ki abin da kake so ya ce to ki so aisha ko magana na da kike magana na da kike nan ki so aisha duk da haka ne sai suka taru wata rana suka ce ya rasulallah mu dai yanzu ga mu ba mu gane maka ba muna son ka nuna wanda ka fi so a cikinmu kawai a nuna mana wanda ka fi so zai ce to wannan magana na ko amsan shi sai ɗauki lokaci a ɗan ba ni lokaci ina da shawara zan yi sai mun baka lokaci din annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka samu mishi kwai guda tara to duk wanda ya je ɗakin ta sai ce to ki ajiye wannan kankaji gaya ma kowa in kika gaya ma kishiyanki na baki wallahi ba za mu gamu da ki wannan kwanke kadai na ba kar ki gaya ma kowa sai ta ce to sai ta samu wuri ta koyi sai da ya gaya matan guda tara da kwai ranar luka ce to ya rasu la alkawari waye ka fi so ya ce wannan da ba kwai waye ba ba kwai ba waye bai faɗa an bashi to kaga wannan duka hikima ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kasancewa komin girman ka ko kai waye baka kai manzon Allah amma ga yadda Allah ya bari mata suna yi masa amma kuma da yake hikima irin nasa wato ga yadda wanda sai ce kamar ni ne na ku tambaye ni kaza kaga yar banza kaza kaza a gashi ya biyar da su cikin hikima kowa ne yana da kwai ko kan ce kuma kowa kai da faɗa سورة الملك
سورة الملك جل سورة الملك جل وعلا مكية وحياء إحدى وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فطور سورة الملك مكية النبي نظام مكة أكثر سورة ثلاثون آية آية ينت تلاتين wannan sura tana da hususiya da yawa an ce ana ambatanta suratul waqiya ana ce da ita munjiya ana ce da ita mani'a wato mai kariya mai tsirarwa mai hana azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi nayi burin cewa suratul maliki kowane mumini ya haddace don a ciki akwai ayoyi guda talatin wanda take hana ma'abocinta azaban kabari to a ji a hadda a hadda ruwayan turmizi manzala salasalama lokacin da aka buga mushi hima akan wani kabari ba a san cewa kabari ba ne lokacin ya dawo tafiya sai aka samu shi hima akan kabari ba a san cewa kabari ba ne sai ya ji a cikin kabarin wani mutum na karatun tabarakan lazi biye da hilmar har ya cika sai annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai kenan sai zo da annabi ya rasulullahi na buga hema na akan wani kabari ban san cewa kabari bane sai na samu na ji wani mutum yana karatun tabara ai ya cika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a baka sani ba hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabin nari sadaka haddace shi yana da ma'ana an ka haddace Allah zai tsira da kai daga azaban wuta in ji annabi bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك تنزه عن صفات المحدثين الخير أبنجي يا يوا يا تركك سبوب أبابا فاراوا الذي بيده الملك وند ملكي كي غريش بيده بي تصرفي أتكم تصرف ينسى السلطان والقدرة وهو على كل شيء قدير ألا ميكو نبس دكان كومي allazi khalaqal mauta wal hayata ubangijin nan da ya halicci mutuwa a duniya wal hayata da rayuwa fil akhirati a cikin lahira aw huma ko dukan su biyu fi duniya a duniya domin kowanne yana da mutuwa biyu yana da rayuwa biyu mutuwa na farko lokacin da kana mani ka koma gidan jini ai matacce ne ko sai aka hura maka rai sai ka fito duniya kaga rayuwa da mutuwa ya samu ana nan kana cikin duniya sai ka mutu kaga mutuwa ya samu in an je lahira aka shiga kabari a tada kai a raya ka rayuwa ya samu to shine mai tafsiri ke cewa hayat fil akhirati awhuma ko dukkan su a duniya fannan fatu turadul hal hayat maniya ana bijiro mata mutuwa don bata da motsi don ma bi hal ihsas wal mautu mutuwa kuma lidduwa kishiyanta ne aw adamu hakoroshin da kaulan والخلق على الثاني بمعنى تقدير ليبلوكم الله يا ياك ne din ya jarabce ku fil hayati a cikin rayuwa ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyawun biyayya aiki wato bin Allah wa huwa al-aziz Allah shine buwaye fi intiqamihi a cikin azabtarwansa mimman asahu daga wanda ya saba masa al-ghafur mai gafara liman taba ga wanda ya tuba ilaihi zuwa gare shi alladhi alladhi khalaqa sab'a samawat ubangijin nan da ya halicci sammai guda bakwai dibakan suna manne da juna babu kuwa fawqa ba'din min ghairi masa suna hada da juna amma ba su manne da juna ba ma tara fi khalqir rahman min tafawutin baka gani a cikin halittan ubangiji wani tabayini ko sabani wa adami tabnasibin da rashin dangantaka da juna farji albasara kai mai duba ka sake maimaita ganinka ila sama'i zuwa sama tun da kai zo duniya hal tara min fudurin ka taba ganin sama ya kece wasu kokin da tsagewa baka taba gani ba saman nan kaga da turke ba turaku kai za ka yi gini ba turaku to duk abin da saman nan yake dauke da shi da mala'ikun saman farko da na biyu da na uku har zuwa na bakwai har al'arshi ka taba ganin saman ya bado sun marje albasara ثم رجع البشر كرة ينقلب ذاك البشر خاشعا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ثم الجيل فسنة سنن كساك ما يميت جنين كرتين كرة بعد كرة ka maimaita bayan maimaitawa ka kuna ma idon ka kau da kai ka sake dubawa yan qalibu laikal basaru ganin ka zai koma maka khasiyan kaskantacce li adam idraki halalin ba za ka taba ganin wani kafa ko wani aibi a ciki ba wa huwa allah khabirun masana wa huwa hasir munqadun mai yankuwa an ru'ya ta halalin wato ganin ka zai koma da kusashe ba zai ga wani aibi ba ولقد زينا السماء الدنيا حقيقة من قوات ونن سما الدنيا القربى wadda ta fi kusa ilal alli zuwa ƙasa bi masabiha bi nujumin da tauraru waje allaha muka sanya ta rujuman ababan jifa marajim li shayatin abun jifa ga shaydanu idan saraku sam'a idan sun nemi satan ji bi an yanfasil shihabun anil kawkabi tauraro ya fito daga tauraro kalqabas kaman bakin wuta يؤخذ من النار فيقتل يكش الجني أو قبله كوي باتا مسر أيوة لا أن الكوكب يزول عن مكانه با ويتورانا زي كشي أبيجنا سباني wato da can kamin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwan annabi Isa shaidanu sukan hau juna dan shaidan yakan yi tsawo yadda ya ga dama wato aljannu kenan sai su dora juna wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su kai sama na hudu in sun je sama na hudu sai su ji menene mala'iku ke faɗa don lokacin da ubangiji zai wani abu zai gaya mala'iku kamin ya zo duniya to idan mala'iku za su yi ta taɗi ai ubangiji zai abu kaza kwanan nan ubangiji zai abu kaza kwanan nan to sai shaidanun sai su dawo sai su je wajen bokaye sai su ce ai Allah zai kaza ai Allah zai kaza bokaye in sun faɗi ɗaya na gaskiya sai su ƙara da ƙarya guda goma sai a ce ai bokaye ai sun san gaibi ai sun san gaibi ai sun san gaibi to lokacin da annabi isa zai zo aka hana su daga sama na uku sai na hudu sai sama na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma aka hana su gaba daya in sun tashi za su je su saurari jin sai tauraro ya zo ya kona su shine suka ce kai mu ba sai mun je mun gano me yasa aka hana mu shine in ka duba za mu je can sura quluhi ilai annabi subhanahu wa ta'ala ya kawo inna sami na qur'ani jama'a ta gaba lokacin da suka je suna yawo su ga dalilin da aka hana su zuwa sama din Allah ce mu awata wannan saman da fitilu waje an na halittu mai shani ne haka musala salama yana son a kawata masallaci da fitilu an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo madina ya masallacinsa in za a kunna fitila akan sa kaba ne wato kaman kaba sai a kukkulle a sa mata dan fitila a kunna ana ganin haske to akwai wani ana ce mashi tamimud dari da ya zo madina sai ya samu fitilu kyawawa ya je kai ya sassa a masallacin annabi annabi bai sani ba can da annabi ya fito sai ga masallaci ya yi haske ce wai haskaka mana wannan masallacin aka ce tamimu dari ya ce Allah ya haskaka kabarinka kamar yadda ka haskaka masa kai da ina da sauran yada na aura maka da ina sauran yada na aura maka to aka ci gaba da kunna wannan fitilu har zuwa lokacin sayyidina Umar sayyidina Umar da ya zo shi kuma wata rana yana cikin gida saboda kwadaitar wanda annabi ya cewa wanda ya raya daren lamalana imanin wace saban mafirin lahu mata kardon min zambi yau mata ta washi kenan sai wata rana ya fito ya ga sahabbai yadda suke rigirgin sallah da daddare sai ya zo ya ga wannan na nasa wannan na nasa wannan na nasa ya ce kai madalla na ji daɗi na ji daɗi na ji daɗi sai ya ce a ƙaro fitilu a ƙaro fitilu a ƙaro fitilu kaga daga lokacin sa ne aka fara sallan tarawihi lokacin annabi ba a yi zamanin sai na abakar ba a yi saboda shi annabi in ya yi Allah zai bai da shi farilla to kanku kuma sallan biyar ma yaushe aka iya da ita balle sauran sai na abakar kuma mai matukan biyayya ga manzon Allah ne sai na umar kuma manzon Allah ya ce ai koyi da shi da ya zo ya yi da kanshi sai a ce ai umaru ya yi ya zama hadisi sai umar ya salima to kaga in ka samu dama ka sa fitilu a masallatan ka Allah zai haska kabarin ka addu'ar manzon Allah ne ga mutum ya haska ga gidan shi ya bar masallaci a duhu gida kawo masallaci a duhu anya ana son hasken kabari ana son hasken kabari to an haska ga gidan haska ga dakin Allah waje Allah muka sanya ta rujuman lishiyanin وأتنا من تاند لهم غريس عذاب السعير عذابا متن سعيرا النار المؤقدة وللذين كفروا عذاب جهنم wato azaban jahannama ya tawato ga wanda suka kafirce da ubangijinsu wa bisal masir makoma yayi muni hiya ita
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
نعم وللذين إذا ألقوا فيها إن أنجب إن متن جهنم أتكين تسمعوا لها شهيقا za su ji sauti munkaran abin ki ka sautil himar inna an karar aswati da sautil himar muni ne sauti mafi muni to ba kamar na jaki to yanzu a jefa yan wuta a wuta aka za su ji sauti kamar sautin jaki ka saukan sautin jaki farko ya kare da ihu ka to haka nan za su ji wahiya tafuru ita wutan jahannaman nan takali tana tafarfasa تكاد تميز من الجوز تاكوسة تكيكيتي تتميز عن الأصل تنقذ من الغيظ غلبا دون فشي على الكفار بسا كافرين ita ta kan yi fushi da fushin Allah ne Allah shine ubangijinta yayi fushi da kafirai ta yi fushi sai ta zo ranar kiyama an ce idan za a zo da ita za a zo da ita ana jaye da ita ne ita wutan jahannama tana da raga ma ɗaya dubu saba'in mala'iku saba'in ke janta saboda tsananin fushinta tana kwace musu kamar za ta je wajen mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tare ta shine kada zai iya tare ta inda annabi bai tare ta ba da ta yi banna to shine Allah subhanahu wataala yake cewa takadu tamayyazu min al-ghayr kullama ulqiya biya bawjin aka jefa wasu jama'a fiya a cikin ta jama'atun minhu sa'alatu muqadanatu wa masu tsaron wutan sai su tambaye su su'ala tawbihi irin tambayar zargi alam ya cikin nazirin wai shin kan mai gargadi bai zo muku ba ba a gaya muku akwai wuta ba me ya kawo ku rasulun yanzurkum azab Allah ta'ala ai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan ba za mu kawo azaba ba sai mun kawo manzo shin manzannin ba su kai wajen ku bane har kuka zo nan wurin qalu suka ce bala sun zo mana qad ja'ana nadhirun amma sakamakon zuwansu baka zauna muka karyata su fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu la kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashab sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashab sa'ir
nan baka zauna muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allahu Allah bai saukar ba min shay'in wani abu in ma an tunku ba ku zamo ba illa fi dalalin kabirin sai cikin banna babba ya tamilu an yakuna min kalamil mala'ikati lil kuffari hina ukhbiru bi takzibi wa an yakuna min kuffar min kalamil kuffari lin nazri da Allah subhanahu wataala ya ce sun ce ma nazara Allah min shay'in to sai aka ce musu ma antum illa fi dalalin kabirin wannan yana yiwa mala'ikun ne suka ce kai amma ku dai akwai mutanen banza kun zama batattun banza tun da kuka kareta ko kuma ya zama zancen kafiran ne lokacin suka ce kai mu dai kawai mun zauna mu zaman banza mun zama zaman banza qalu suka ce law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sayyid da mun zama muna ji sama'a ta hukumin domin ji ɗin nan jin kunni ba shine ba ji wanda zai kai ma zuciya auna kilu ko muna da hankali da mun da ba mu kasance a cikin ashabu sa'ir ba kaga dole in kana ji a zaka jin wanda zai amfane ka ka ji ka yarda da shi manzo Allah sallallahu yana cewa lokacin da Allah ya halicci a hankali ya ce zan ba da ke ga wanda nake so sai wanda nake so zan ba ki zan ba da ke ke hankali sai ba annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan hankali ya ba annabi kashi goma kashi ɗaya duk yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne mai hankali ba alkayisu man dana ramsa walillah mutumin da yake da hankali mai hankali wanda ya bi Allah shine mai hankali amma duk wanda bai bi Allah ba hankalin banza ne wani hankali yake da shi hankalin da zaka je kai ka wuta kai hankalin tara ba kai ka wuta ka aje wannan ka aje wannan to ya lace su suna cewa ai ba mu da hankali ne akala tafakkuri irin hankalin tunane ai kullun ya kamata kai tunane tukunna da fa ba ni aka samar da ni wai samar da ni kuma da aka samar da ni dinnan ina kankani inda yanda ubana ya zo da ni duniya da uwana ne aka banni ba mai karawa zan amfana shi ma babanka bai san san da kake girma ba bai san yadda kai dai kana yana baka abinci yana bacci ne kawai sai ga yaro tun yana da dan karamin shimfiɗa wata rana sai ya samu babba tun yana mashi riga dan guntu sai ya kara yadi wa ya kara shi ai ya kamata kai tunani akan haka ya baka lafiya wani na kwance ya baka ido wani makaho ya baka hannu wani gurgu ya kamata kai ta tunani haka su kafirai suka ce lakuna nasma'u da muna ji irin jin fahimta ana wa'azi kullun cewa duniyan nan fa ba wurin zama bane ba su faɗa na yi zamanin ma na wa'azi me zamani na wa'azi an ce maka za a mutu in baka yadda ba wani ya mutu ai in baka yadda ba babanka ya mutu in baka yadda ba kakanka ya mutu in baka yadda ba danka ya mutu a'a kana wani matsayi ne babba kana takama ni ne wani ni ne wani a'a yi tunane mana jiya kai ne yadda jiya kai ne goyi hawa kai ne ba ko ko dai a tube ka ko ka mutu ka je ka gamu da Allah to su kafirai suka ce abin da ya kamu wannan wurin in an yi wa'azi ba ma ji irin na fahimta kuma ba mu da hankalin tunani to ashe kenan in baka da hankalin tunani zaka koma matsayin kafiran nan ba in ma ka ce abinci ne ka ci ka koshi sai Allah ya ga dama tukunna da za ka ci abincin ka koshi ya ɗaure cikin ba tusa ba kashi bala'i ya samu a ce yau bai yi tusa ba bai kashi ba ai bala'i ya samu sai asibiti ko a ɗaure bauli duk wannan ya kamata ka yi tunani ba ka da iya gama ya komi na hannun Allah ne in an barka kana karambani an barka ne kawai ɗan lokaci karan in Allah ya ga dama cikin sakon yanzu sai ya ɗaure bauli ka ji mutum na wayo Allah Allah ce fatarafu haisu la yin faul itiraf yau ga kafirai suna hurici ta inda huricin bai amfani bi zambi da zunubin su wa huwa takzibun nuzur shine kare ta masu masu masu gargadi wa suhuqan bi sukunil ha'i wa lammiha suhuqan ko suhuqan li asabi sa'ir ga mutanen sa'ira fa bu'dan lahum an rahmatillah nisan da ya tabbata gare su ga rahman Allah إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قلقهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم فاعترفوا بذنبهم فسوقا لسابقين إن الذين يخشون ربهم حقيقة ونسكي ثورهم فانجيز آه يخافونه بالغيب a lokacin fakuwa fi gaibati ma ayyun nas a cikin fakuwar su gaba ne dinan dunan mutane wa yudihuna hu su bi shi sirran fa yakunu alaniyatan sai zamo bayyananne aula lahum maghfiratun wa ajrun kabir wato anan Allah yana son ka ji tsoronsa a sarari ka ji tsoronsa a bayyane wato kowane lokaci ka zama lokaci tsakaninka da Allah wanda kowa bai sani ba da daddare ka tashi ka gode wa Allah kai sallah kai nafila kaga bilgaibi kenan Allah ya sani kenan akwai barilla akwai abin da ake so ka ji tsoron sa da kowa ya gani in ba muka kana zuwa sallah biyar ba to wannan dole ne ka zo ran da ka mutu akwai matsala sai mu ce baya zuwa sallah to dan haka ka asirta wani ka bayyana da wani na lahum magfiratun lada na gare su ajrun lada wato magabara na gare su ajrun kabir ayil janna wa asru qawlakum aw jaharu bi ku asirta zancen ku ko ku bayyana da shi innahu shi Allah alimun bi zati sudur ya san abin da yake cikin kirjin ku bima fiha fa kayfa ma bima naqatum bihi wa sababu nuzul zalika anna al-mushrikeena qala ba'alu li ba'd asru qawlakum la yasma'ukum ilahu muhammadin wai kafirai ne suka zauna a baka wata rana suna son su yi da annabi su yi magana a kansa sai suka ce kai kai mu sauke murya ba mu sauke murya idan muka daga murya allan annabi zai je ya gaya mishi to an ce kafirin hudu ne mutanen maka guda biyu da mutanen kosa kiba da su biyu suke tare sai biyu suna cewa kai ku a hankali ku a hankali wallahi allan shi zai je ya gaya mishi sai biyun suka ce to in dai har zai ji mu a inda yake ko mu bayyana ko kar mu bayyana ai zai ji mu baya nan ba yanzu kuma zai ji mu ko shi ne Allah ce a gaya musu wa asirru qawlakum aw jaharu bi ko ku bayyana ko ku boye Allah ya alamu man khalaqa shin wanda ya halitta ba zai san ma tusarruna abinda kuke boyewa ba ayan tabi ilmuhu bi zalika shin sanu sanin sa zai zai koru gaban wancanan ka alhali wa huwa alladhi shine mai rausasa fi ilmihi a cikin ilmin sa alkhabiru masani fi a cikin sa la aiba abinda zai koyar masa نعم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يكسب لكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم آسفا فستعلمون كيف نذير na'am inna la na'am ah, wa asru qawlakum aw jaru bi هو الذي wallazi ja'ala lakum al-ardha shine ubangiji ya sanya muku kasa zalulan sa'alatan lil mashi fiha wannan ya isa mutum ya ji tsoron Allah ya san komi Allah ya shirya mana ya ba mu kasa kasan nan kuma ya hore mana ita yanzu da an yi kasan nan kaman dutse za mu iya zama a kai dan dai ba zai tonu ba kuma zafi zai yawa lokacin zafi sanyi zai yawa lokacin sanyi da an yi dutsen nan kamar ruwa za a iya tabbata a kan shi ba zai yiwu ba to Allah ya ce ni ne na halicci wannan ƙasa na kuma hore muku ita na musahalatin lil mashifiya famshu fi manakibiha ku yi tafiya a cikin sasanninta sannan wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah al makhluqi li ajlikum wanda aka halitta don ku don ku aka halitta wa ilayhi nushur watsewa kuma daga kabari zuwa ga Allah ne Allah subhanahu wata'ala qataratu abul jad yace kasa tana da arba'atun wa ishiruna alfa farsahin wato akwai farsahi dubu ashirin da hudu wanda aka zaunar da sudan mutum du- ah, farsahi dubu goma sha biyu romawa suna da farsahi dubu takwas fursawa suna da mar- farsahi dubu uku larabawa dubu sauran duniyan kuma ba kowa a wurin yana nan don inda ake zaune a duniyan bai kai kashi ɗaya daga hudu a faɗin duniyan ba wani duniyan gaba ɗaya rayayi ne ba iya zama a wurin ba wanda zai rayu a wurin wani wurin kuma duk duwatsu ne gaba ɗaya ba mai iya zuwa wajen wani wurin duk ruwa ne gaba ɗaya Allah ya hore mana baki inda za mu yi amfani in za ka Kano ka san hanyar da za ka bi in za ka Kaduna ka san hanyar da za ka bi zai ka yi gabas ka yi kaza ka yi Allah ya ce zalulan sannan kuma kulu min rizqihi in yayi ruwa kenan kowa ya ke fito da arzikinsa mai neman shinkafa ya shuka mai neman gero ya shuka kowa sannan amma ku sani ba yadda kuka shuka gero na haka za a shuka ku yadda kuka shuka geron nan haka za a guda ku yadda geron nan ya tsoro wa ilaihin nushur haka za a tada ku in ka ce baka yadda da tashin kyama ba ko to yanzu nan za a shuka ka kamar yadda ka shuka hazi can an jima za a fitar da kai kamar yadda aka fito da hazi can an jima za a yi maka hisabi kamar yadda in gero ya nuna za ka yi hisabi ka yanke yan wuta ka yanke yan aljanna kai da kanka za ka banka musu wuta karan ba ba ta hanyar aka samu ba ka banka musu wuta yan ayan wuta ne ba su da amfani ba kana ce Allah me yasa ya sa mutane wuta kai me yasa ka sa mu karan wuta an ce annabi Musa ne ya tambayi ubangiji me hikimar da za ka sa yan wuta wuta yan aljanna ya ce Musa ba zan baka amsa ba je kai shuka ya yi shuka ya yi noma ya yi noma ya tsara ya kai inda ya kai sai ya girbe sai ya ga yana kwashe wasu yana sa a buhu ya kuna kwashe wasu yana kona ya ce Musa me kai haka kuma kana kona wasu ya ce ai ba su da amfani ya ce ai wancan ma ba su da amfani ayo a wajen Allah duk wanda bai bi Allah ba bai da amfani eh wa ma kana min jinna wal insa illa illa liya'buduni liya'rifuni dai illa ni abuduni li arhuni dan su sanni ne kawai to wanda ko yace bai san wanda ya halice shi ma mai amfani shi eh ko dabba ne kake bashi abinci yace bai san da kai ba zai tungoye kai ci ma mutunci ba yanka shi zaka yi ba نعم أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وابدالها ألفا شن كن أمن شيء من في السماء wanda suke cikin sama sultan man fi sama sultanu ko qudratu Allah da yake kuduransa da sultanin sa yake cikin sama kun amince an yi hasiba bikumul arda yanzu aka gaya muku a baya cewa ba ku taba ganin kecewan sama ba ba ku taba ganin wani abu ya gyaru ya ɓaci ba shin kayan da yake sama na in Allah ya ga dama ya sake ku ba kun amince ya likitu a kanku fa idan an yi hasiba bikumul arda kasa ya kiswar da ko kuma a من السماء أن هي عزبة بكم الآن لكم أزاي كسوي لكم فإذا هي إن تمور تتحرك بكم وترتفع تدقوا فوقكم برمشنكم أم أمنتم من بالسماء كوكوكم أمنتي wanda ke cikin sama an yi rusala alaikum hasiban ya aiko muku iska mai tsanani tarmikun da za ta jefe ku bil hasbai da takon kwani fa satalamuna zanu za ku sani inda ayatil azab yayin ganin azaba kaifa naziri ya gargadi na yake in zari bil azab ai annahu haqqun shi gaskiya ne
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
na walakar kazzaban lazina min qablihim haqiqa waɗanda suke gabansu min al'umami daga al'ummomi sun karyata annabawa fa kaifa kana nakiri yaya musuna ya zamo inkari alaihim bit takzibi da karyatawa inda ihlaki yayin halakarwan su ai innahu shi azaban nan haqqun gaskiya ne alhamdulillah sai muka nan saboda alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah sun nike Allah ya kara maka lafiya
na'am ba wani
wani yana tambaya ne ya ce wani mutum ne ya zo da yi sallan ya manta an yi sallan sallan la'asar to sai da aka zo za a yi sallah sai aka gabatar da shi limanci to da ya manta kuma da yi sallan azhar sai bayan da ya yi sallaci mutane bayan an gama kuma yawa da sai tuna an yi sallan azhar ba kuma ga ya yi jagoranci ya yi sallan sallan la'asar
shi na shi bai yi ba nasu yayi nasu yayi tunda bai sani ba su ba su sake sallah ba shi ne zai koma ya azara ya zo mai da la'asar nasu kan yayi akan magana wanda yana tambaya ne wani yana son da Allah ya cikakken bayani akan menene istibra'i kuma da yadda ake yi sa.
istibra'i wato abin da ake ce ma istibra'i idan mace ta rabu da mijinta ko miji ya sake ta misali ko kuma ta yi zina alhali matan nan koda tana da miji kuma aka ga zinan to ana son istibra'i ma'ana a tabbatar da cewa ciki bai shiga ba shine ma'anar istibra'i shine ma'anar idda wato istibra'in nan shine mijin nan ba zai ci gaba kamar a ce mutum ya kama matarsa ta yi zina aure bai ɓaci ba don ta yi zina aure na nan amma me wannan zinan an sani ciki ya shiga ko bai shiga ba saboda haka shari'a za ta dakatar da shi sai ta yi jini ta ƙara jini ta ƙara jini an tabbatar da ba ciki shine istibra'i ko kuma a'a misali miji ya sake mata din shi ma za ta yi istibra'i duk ya shiga cikin idda din kamar lokacin da ake bayi mutum yana da kuyanga yana kwana da ita sai ya sai da ita to in zai sai da ita din nan shari'a za ta ce to an tabbatar ba ta da cikin ka tun da kana kwanciya da ita saboda ka ba za a yadda cikin nan ba zai kullu ba sai an yi istibra'i sai an tabbatar da ba ta ciki ba ta cikin kuma ba za a tabbatar ba sai an ga jini yadda shari'a ya aje wannan shine ma'anar istibra'i aka magana wannan yana tambaya ne wai ya ji wani malami ya ce wai duk wanda ya karanta alqur'ani a cikin zuciyarsa ba da lada ya ne yake ai jahili ne malamin ya karɓi sunan malamai ne ai shi karatun alkur'ani akwai wanda ake yi ala zaharil gaibi ma'ana ka kura ido kana jin ma'anan a zuciyarka akwai don lokacin da kake karatun qur'ani da ka kana samun ladan kadin sautin na samu idan kana karatun alkur'ani shi sa ko mutum ya haddace akan so ya ɗauka ya duba shi kallon takardar nan ba idon na samun rabansa bakin na samun rabansa zuciyar na samun rabansa talaka lokacin da duka ɗauko karatun alkurani kana karantawa ala zaharil gaibi ma'anan zai dinga shiga cikin zuciyanka kana karanta shi da zuciya wannan malamai din sun bayyana irin wannan karatun alkur'ani in ka duba yadda hal kira'a suka kawo za a karanta da murya da ido ka je da kunninka yana da ladan shi daban ka karanta da baki bai motsa ba zuciya na karantawa da ladansa daban sau da ka cewa ba da lada to ai ba shi ke raba ladan ba Allah ke badawa aka magana wannan yana tambaya ne wani mutum ne ba ya kama shi ko ba ya kama shi yana sallah to har kuma sallah da sallan nan bai yi ba to wai ya matsayin sallah sai in bai bar wajen ba sai ya yi ba'adi dan kabli in aka rasa ta aka yi sallama akan yi ba'adi in ba a bar wajen ba in dai kabli ne in ba a bar wajen ba sai a yi ta in an fita ne kuma matsala ya samu amma in ba'adi ne ya kama shi an ce ko bayan shekara guda ya tuna sai ya yi to abin da shari'a ta ce kenan in tafiya ya kai na yin kasaru to an halatta ma mutum ya sha azumi a irin tafiye-tafiyen da ake yi a da a raƙuma da sauransu to amma don ana yi a mota ma yanzu wannan hukunci ba zai tashi ba amma dai yanzu kawai kana zaune a mota a ce don ka ci mil 48 kawai kawai ka sha azumi lallai ba kai ba ta kada karfin addini amma shari'a ba dai ba ta kankare ba in dai tafiyan nan ya kai kasaru to a da har yanzu an halatta mutum ya sha azumi saboda laluran wahalan tafiya irin na da to yanzu ina wahala balle ma kana da kuri kulli ya condition kai ta bacci abun ka a cikin mota an dai mutum ya sha kan yayi wasa da addini yanzu amma hukuncin ba bai tashi ba
akan Allah wannan yana tambaya ne wai ya matsayin masu hada sallah idan sun ga hadari
ai hana sallah a hadari ba shine ba in an yi ruwa aka ce ba in an ga hadari ba an ce maka za a yi ruwan ko ba za a yi ba ana ji da yawa wani an ga hadari sai a ce hada sallah hada sallah a'a ai ruwan ne in ya zo aka fara ruwa tun kamin magariba tun kamin magariba ana ta ruwa sha sha mutane sun zo masallaci suna tunanin yan sun koma gida akwai abubuwa biyu da zai hana su zuwa ga laka ga duhu to yanzu ina duhu kana da toshila kana tocila kana da waya amma yanzu kawai da an ga an hadari zai yanci a hada sallah wannan jahilci ne in ana ruwa lailatul matsari ruwa ya faru tun kamin sababin ya faru kamin lokacin sallah ba kawai da kaga hadari sababin bai faru ka ce hada sallah ba haka yi yawa sai ruwan ya sauka tun kayan magariba ana masallaci ana jiran sallah akai ta ruwan akai ta ruwan to ko kowa ya koma gida ba zai iya dawowa ba to shikenan sai aka ba ku ruhusa cewa a hada magariba da isha a tafi wannan shine amma ba kawai aga hadari ba wannan ba daidai ne ba Allah biya bukatun sai biya na marasa lafiya malai masu lafiya Allah biya bukatun Allah sai na mu da fati ma mulkul khatim ma sabak nasir akbar Allah